amma al-guluwul manhiyu anhu fi dini amma zurfafawa wadda ake hani daga gare ta addini shine abinda to wannan shine abinda ahlul kitabi suke aikatawa yahudu ko nasara suke daga kudarcewarsu ya cewa manzanninsu iyayen giji ne suke daukan matsalan annabi isa cewa allah ne ko suke daukan uzairu allah ne وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقال كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم amma su musulmi daga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hakika su mun gode wa Allah ba sa daukar akwai wani ubangiji daban sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya amma du'a wuhu amma a yi roƙo wajen manzan Allah ko a nemi taimako da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to su musulmi suna roƙon manzan Allah amma da matsayin tawassuli suna kamun kafa ne da shi zuwa ga Allah hakika Allah suke roƙo amma suna roƙo ne da tawassuli da manzan Allah ke yasa wani lokacin ta fuskar majazi sai a ji kamar shi suka roƙa wanda ko magana akwai hakika akwai majazi namun ya faɗi magana ta fuskar babin majazi ba daidai ba ne a yi masa inkari sai an tambaye shi ya ce a shi hakikar haka yake nufi to sannan ne za a yi masa inkari amma dan ya ce manzo Allah kai min kaza ana nufin Allah kai min kaza albarkan manzon Allah wanda in an yi domin sa kamar shi yayi wanda aka yi domin sa ai kamar shi yayi in Allah ya yi ma albarkacin manzon Allah ai kamar manzon Allah ne ya yi ma amma da hakika ai ba mai in ba Allah ba Allah kadai shine mai to li'annahu habibullahi li'annahu habibullahi domin shi masoyi ne na Allah manzo ne na Allah ba ta bauta manzon Allah ba ta kudurce cewa shi Allah ne wanda duk ya ce musulmi suna bauta manzon Allah ba Allah ba to ya kirkiri ƙarya ga Allah wa alal musulmi ya kirkiri ƙarya ga musulmi ya yi da su yi da musulmi ko haramun ne da ƙur'ani da sunna daga muwar malamai da kace duk wani abu da aka fara to ba abu mai kyau a cikinsa kai fauzan da ka ce wai ai duk abin da aka fara ba mai kyau a cikinsa wannan magana ta ka magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta yi raddin da yace wanda ya fito da tsari kyakkyawa aka fa umila baha aka aiki da wannan tsarin da ya bayyana bayan sa za a rubuta masa kamar ladan duk wanda ya aiki da ita wannan bai rage komai ba daga ladan su muslim ya ruwaito wannan hadisin kai abin da yake damunka lokacin da ka karanta faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya fara da wani abu a tsarin nan namu wanda baya ciki to za a mayan masa to sai ka tsaya iyaka nan baka tafi ka karanta gaba ba ai da sai ka ɗauko ɗaya faɗin na manzo da yake cewa wanda ya fito da tsari kyakkyawa don ka gane ma'anar illar duk masu kafarta jama'a ko masu ɓatar da jama'a sai su karanta abu ɗaya ba su karanta na biyu ba ta yi magana waje ɗaya ta zo a nassoshi wajen goma to amma su da sun samu nassi ɗaya shi kenan sun samu makami duk sauran nassoshin guda tara sai su ajiye waje ɗaya alhali abin da yake wajibi in kana so ka kafa hujja ka ɗabbo duk nassoshin ka haɗa su ka ga me za a fitar daga gare su yayin ka gano me za a fitar daga gare su to sannan ne za ka iya ganewa yanzu sali wanda ya karanta aya ta Qur'ani wal walidatu yurina auladahunna hawlain kamilain ai mahaifa su shayar da 'ya'yansu shekara biyu ya tsaya iyaka nan sai ya ce duk matar da ta shayar da ɗanta ƙasa da shekara biyu ta saba wa Qur'ani ai ta ɓace to haka ake nufi dan Allah ai ba haka ake nufi ba eh ai a wani wajen an nuna cewa ta yiwu ya zamo ƙasa da hakan ko ya amnuna wa hamlu wa fisalu salasuna shahara ta yi ai cikin da shi wata tara ya zama kenan nawa za a shayar da shi a ciki a wata talatin an ɗebe wata tara ta yi ma cikin ya kai wata goma ta yi kai wata goma sha ɗaya a wata talatin an ɗebe saura nawa kenan kaga bai kai shekara biyu ba to amma illan mai son ya ɓadda mutane da ya samu nassi ɗaya shi kenan ya samu makami baya tsayawa ya duba sauran nasoshin wanda haka tsari yake cewa sai ka bi duk nasoshi duk abin da ya shafi matsala da kake so kai magana a kai to sai ka ɗebo ka haɗa ka fitar da ainin me ake nufi sannan ka ce za ka yi magana
ila akhiril hadis har zuwa ƙarshen hadisin afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna kai wayannan mutane me yasa ne wani lokacin ku ɗauko magana ku ɗauko magana ta annabi ku ce kun yarda da ita amma wata gaba ɗaya ku juya mata baya daidai ne ku a ba da gaskiya da sashen littafi ku kafirce da sashi Allah mai girma ya gaskata amma wannan mutumin da ya sa hannu a kai har ya yabo gare ka shi na Abdullahi Misali Hurairi da Abdullatif bin Muhammad Al-Hassan da Abdulkarim Al-Hamdan da Abdulaziz bin Muhammad Ala Abdullatif wa'annan gaba ɗayansu sun yi fagauniya ne sun yi sauraro ne sun yi tunani a cikin abin da za su ba da gudunmowa da shi tare da shi fauzan a wannan littafin wanda babban abin da ya ajiye a littafin abin ajiyewarsa na asali manufarsa wadda yake ta ƙoƙarin cimma shine ya dangana baki ɗan sufaye ga kafirci gaba ɗayansu da wanda ya bi tsarinsu daga baki ɗayan musulmi da suke tsayawa girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da raya ambatina ambatan haihuwarsa ko da yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abdullahi ibn salim amma shi abdullahi ibn salim hurare fahara radine ya kutsa fi zikiri man ahabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ambatan wanda ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai da sashin yabai allati huda da wanda aka manzon Allah da ita ثم حتى على الصوفيين sannan ya ya dawo ya dira akan sufaye da zagin su da yi da su da sifanta su da cewa suna cudan ya daidai da ba daidai ba waza ama annahum yarfa'una mashayikh ya riya cewa su wai sufaye suna dauka shehuna suna dauka shehunan dariƙun su sama da annabawa wai cewa suna bauta musu ba Allah ba wannan gaba daya ya karya ne kage ne ga sufaye wannan magana kai da kai kai hurairi da kai maganan nan idan kana yi ne don nasiha don kana taimakawa fauzan ne hakikatan ya kamata ya zamo taimakawa akan hakika akan gaskiya bisa abin hukuntawar bin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yace ka taimaki dan uwanka daidai shi ya cuta ko shi aka cuta a ila aka ce ya rasulallah ya rasulallah haza nusratuhu mazluma mun gane a ce mu taimaka masa in an cuce shi tunda wanda aka cuta aka ce a taimaka masa a me ake nufi a hana a cuce shi ko amma to ya zan taimaki dan uwana alhali shi ya cuta sai manzo Allah ya ce ai ka taimake shi a sannan ka hana shi cutar wannan shine taimakon ka gare shi kai ko kurere ka san cewa Fauzan ya zalunci kansa awwalan da farko saboda abin da ya ɗebo wa kansa na daga zunubi da yi da musulmi al'amriya wanda ba ruwansu wa zulmi sawadi azam ya zalunci jama'a mafi yawa daga musulmi da zagin su da da suka da ya a mutuncin su ba da wani dalili na shari'a ba abinda za a faɗa akan shi hurairi ya kare amma shi abdul ibn muhammad al-hasan shi kuma yayi fagauniya ya rasa me zai yi ne ya taimaka wa fauza sai ya doshi sufaye ya ce wasu sufaye ai sun fifita waliya yansu da kudubansu akan annabi sallallahu alaihi wasallama yukan zibu hulwaki wannan abu yanda yake a hakika yana karyata wannan magana su sufaye ba wani abu da suke da shi sai ko neman da uwa daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sufaye sun fi kowa sanin matsayin manzan Allah su da koyaushe madadinsu daga wajen su yake zuwa a zahiri da baɗi ne sun tabbatar cewa shine mafificin abin da Allah ya halitta gaba ɗaya sun kudirce sun tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah manzan Allah fa antum lam tusabbitu ala shay'in ma tad'unahu ala sufiyya ku kun kasa tabbatar da wani abu daga abin da kuke da awarsa akan sufaye wani wakacin sai ku ce wai suna bauta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna tarar da wani da Allah wani lokacin kuma sai ku ce wai suna fifita waliye a kansa to wannan wata irin fagauniya ce wani lokacin kun ce bauta masa suke wani lokacin kuma sun ce a'a baya ma suke dawo da shi to wanda ake bauta za a dawo da shi kuma baya wanne ake a ciki aqulu sai in ce ni magana dai da zan yi a nan in ji mai littafin nan ya ce ni dai abin da zan sai in ce Allah man da shi ke juyar da zukata muna roƙonka ka tabbatar da zukatanmu akan imani amma abdul karim amma shi abdulkarim alhamdan sharaka huwa man shi ma ya ba da gudunmowa a wannan bata ta daga bangarensa da ya ce innal muhtafi wai masu taruwa don tuna maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ajaru a jarau sun ɗauki wannan wajibati matsayin abin da yake wajibi mujaral wajibat matsayin abin da yake wajibi hatta asbaha min sha'airi har ya zamo yana daga tsare-tsare allati azza ya izu alaiha- alaihim igfaluha wanda da wuya su iya bari
aw tarkul qiyam ko su kasa tsayawa da ita ba ta fari tare kowai da cewa ai suna sakaci a cikin dewa daga abin da yake farali na ai na aini ko na kifaya ballantana abin da yake sunna ko mustahabi azana su wannan shine nassin magana da shi Abdulkarim Hamda ya taimaka a wannan wajen ya sayyidi in zan ce da shi ya shugaba ya kunta ta ani bil ayani idan kana nufi da kace abin da yake aini baki ɗayan farillan aini fa hadha alladhi sharakat fi sharakta fi fi hadal mawdu wannan gudunmawar da ka bayar a wannan matsayi kulluhu kazibu gaba ɗayansa ƙarya ne wa tura'un da ƙage amma takhsha Allah yanzu ba ka jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da su waye ma masallatai ke cika ba da mabuta ɗariƙun ba mabu waye suke cika sahun sallah mabuta ɗariƙun Ah, ina ne ake ake samun masu masallatan da yawa ai sai inda suke wata take ba za ka kiyaye Allah ba akan a zuciyarka haisu tajara inda kai karfin rai bisa yi da musulmi bima laysa da abin da baka da hujja a kai mura'atin minka don kula daga gare ka don bu- ga bukatar wani mahaluki ka sani, layan fa'uka wannan mahalukin da kai wannan maganar don kaga ka taimaka masa akan abin da ya zo da shi ba zai ma rana ba ranar da dukiya ko yaya ba sai wa mai su rana sai wanda ya je wa Allah da zuciya makubuciya zuciya ko makubuciya mai sai- mai wannan zuciyar baya yi da wani amma abdul kai abdulaziz bin muhammad ala abdulladif fasharaka to shi ma ya ba da gudunmowa min janibihi ta daga bangarensa haifi sayyidi muhammad al-busi ta fuskar cewa wai sai dai muhammad al-busiri ya kafirta sababin da sab- da sababin kasidar samimiya wadda ake kira alburda wadda yake ta kunshi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hujjoji akan soyayya shahidan soyayya manzon Allah subhanallahi rahim kai subhanallahi ma ashbahu bil adai da su wannan mutane ba abin da suka yi kama da shi in ba makiyan manzon Allah da ka faɗi darajar manzon Allah sai ka kafurta ko ba darajar manzon Allah ka kafurta ka bayyana soyayya ga manzon Allah ka kafurta da annahu qalla man yamdahu ahadun domin da wuya a samu wanda zai yabi manzon Allah Allahu humiltum wa hamartum alai bil azza sai ko kun yi dauki a kansa da cutar da shi da zage zage ku ringa cewa wai ya tarar da manzo da Allah sawa'un kana zalikal madihu fardan aw jama'a daidai wanda ya yaban shi ɗaya ne ko mutane ne da yawa suka haɗu suna yaban manzon Allah wa anta ya abdul kai Abdul Aziz igtirabuka itiraruka alal musiri da kake itirari ga musiri na'am annahu qala cewa ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki an shaɗa ƙasidar cewa ya waƙa masa ƙasidar nan alburda cewa manzo Allah ya ɗauko mayafinsa ya ɗora masa cewa ya yi kamun kafa da shi cewa manzo Allah ya yi shafa bisa fuskarsa da hannunsa ko kuɓuta mai girma sai ya samu waraka da sababin haka kace wai ƙarya yake bai bai gani ba ba haka aka yi ba ya sai da malam min aina lakum takazibul busiri ta ina kuka samu hujja akan cewa busiri magana da ya karya yi da ya yi baccin tare kuka yi baccin da ya yi mafarkin tare kuka yi mafarkin
fi hadhihi da wannan matsalolin hal hiya mustahilatun abin da ya faɗa abu ne wanda ba zai yi ba a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ba za ta yi a ga manzon Allah bane ba za ta yi a ce manzon Allah ya shafi mara lafiya ba ba za ta yi a ce mara lafiya ya warke ba a ciki do Allah wanne ne ba zai yi ba am ja'izatun ko ko abu ne mai yiwa wa man idda'a ja'izan wanda ya yi da'awar abin da yake ja'izi a haƙƙin Allah fala mubarrira li takzibi ba wani dalili da za ta a ce ƙarya yi gairi dalilin in dai ba hujja aka samu ba inna Allah tabaraka wa domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ai mai iko ne akan komai wa hal anta ra'aita rasulullahi ko kai da ka ce ka ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa ma busiri ƙarya yake masa cewa busiri bai gan shi ba am anta muftarin alayhi ko ko kai kage ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ƙarya ka ce bai isa ya shafi waje ya warke ba kana yi ne da busiri وفي الحديث الشريف ya zo a hadisi maɗaukaki daga manzala sallallahu alaihi wasallama manzala ya ce wanda ya mafarki da ni ni ya gani da gaskiya domin shaidan baya iya kwaikwaya da ni baya iya surantuwa da ni manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaskata au an ta tahakkamu ala Allah ta'ala ko ko kai kana cewa dole ga yanda Allah zai annahu la yaf'alu fi mulkihi bi iradatihi illa ma yafuqu ra'ayak wa nazar cewa ubangiji ba zai yi ba a cikin sarautarsa da nufinsa sai abin da ya dace da fahimtarka da tunaninka iyaka abin da kake hange kenan cewa Allah ba shi da ikon ya wani abu a mulkinsa sai abin da ya dace da fahimtarka da hangenka wallahu ya'lamu wa Allah ne masani ko ba ku da sani Allah ba wanda ya sai ce masa me yasa yi kaza mutane ne ake cewa me yasa suka yi Allah ta'ala ce ubangiji ya ce ce ne da su wannan da suke kirkirar ƙarya ga Allah ba inda za a su rabauta mata'un fid dunya ta yi wannan kirkirar ƙaryar da suke wa Allah ta ba su damar jin daɗi a nan duniya jin daɗin da yake ɗan ƙanƙani thumma ilayna amma a ƙarshe za su dawo gare mu sannan za mu ɗanɗanar da su azaba mai tsanani saboda butulci kafircin da suke albasu sadis bincike na shida ya kunshi fasalai hudu al-faslul awwal za mu kokari na ɗan ƙara kaɗan saboda su ake wai littafin ya zamo an kai ƙarshensa a wannan shekara inda in Allah ya nuna mana baɗi sai a samu wani ma wanda za a sa a makwafinsa in aka yi abin nan sai zama wanda aka rage ɗan kaɗan ne to ana so ya zama sanda za a koma a koma da wani sabon in Allah ya sa a gaba da to biyar ba su ya ƙunshi fasalai hudu fasali na farko shine fasali na sha shida a cikin tsawatarwa daga a ce a nemi ilimi ba don addini ba ba don a taimakawa addini ba fasali na biyu shine fasali na sha bakwai a cikin sufanta kangararin bayi hawari da alif bayan waɗin fasali na uku shi ne fasali na sha takwas daga fasalan wannan littafin a cikin bayanin abin da ya zo a cikin yi da mutane da yi da wanda baya nan fasali na hudu shi ne na sha tara daga fasalan littafin abin a cikin abin da ya zo a game da dangana musulmi ga kafirci ya ce musulmi ya kafirta fasali na farko shine fasali na sha shida a cikin tsawatarwa daga neman ilimi ba don addini ba ya zo a cikin littafin targhib wa tarhib aljizul awwal juz'i na farko saba mi'a wa hamsata ashara shafi na ɗari da sha biyar daga abi huraira Allah ya ƙara yadda gare shi abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya koyi ilimi daga duk abin da ake yi neman yardar Allah da shi ilimin da yake na addinin Allah ne ya tsaya ya koya amma la ya ta'allamu shi bai koye shi ba a rarar mina dura sai ko da ya samu wani amfanin duniya lam yajid arfal jannati wa maghfiratu wannan ba shi ba kamshin aljanna ranar alkiyama yana nufin kamshin aljanna arfa din arrihu rawahu abu dawud abu dawud da ya rawaito hadisin da ibn majah da ibn hibban a sahihin sa haka nan hakim hakim yace hadisin nan ingantacce ne bisa sharadin buhari da muslim وتقدم حديث ابي هريره hadisin abi huraira ya gabata اول باب a farkon babin riya ya zo a cikinsa رجل تعلم العلم mutumin da ya nemi ilimi علمه ya koyar da ilimin ya karanta qur'ani a fauce bihi aka zo da shi fa arrafahu ni'matahu Allah ya sanar da shi ni'imar da ya masa fa'arafa ya gane yace kwarai an masa wannan ni'ima قال ubangiji yace da ما shi عملت فيه to me kai a cikin ni'imar da ya nema قال yace تعلمت na tsaya na koyi ilimi na koyar da shi قرات فيه na karanta qur'ani domin ka ya ubangiji قال كذبت.
sai ubangiji ya ce ƙarya kake ولكنك تعلمت sai dai من ka بعد koyi علم.
ilimi ne don a ce malam ka karanta qur'ani dan a ce makaranci to an faɗa ma din sannan ubangiji ya umarni da shi a ja shi bisa fuskarsa har aka jefa a wuta hadi karanta hadisin har karshe muslim da wadansa sun ruwaito an ruwaito daga kabir da malik yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya nemi ilimi iyu dare bi ulama dan ya guje jeniya da malamai da shi da din sannan aka gayyaci malamai shi ma a ce an gayyace shi ko sannan aka yi wa malamai wata kyauta a ce to ga tumalan wani shi ma a kai masa ya zama wannan ne manufarsa da neman ilimin ko don ya jayayya da wawaye da shi ko don ya juyo da fusakun mutane zuwa gare shi ko ba makawa Allah sai ya shiga da shi wuta tirmizi ya rawaito hadisin lafazin na tirmizi ne haka da ibnu abin duna ya rawaito a kitabun samti ya rawaito wani hadisin a littafin kawai ce da wani sa shi ibnu abin duna ya littattafai da yawa sun fi ɗari daban-daban akan mas'aloli daban-daban kamar kitabun samti ɗaya ne daga littattafai akwai kitabun ma'arifati kitabun saumi kitabun salati duk mas'ala shi littafi yake warewa yi mata wal hakim haka nan hakim shahidan ya ruwaito shahidi ga wannan haka nan bai haƙi tirmidhi yace hadisi ne garibi an kaba daga jabir ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku koyi ilimi don ku yi alfahari da malamai da shi ko ku yi jayayya da wawaye ko a ce kun zaɓi mazaune da shi a ce ai malam ya zo ba za a ware masa wanda ya aikata wannan fannar annar ya kiyaye wuta ya kiyaye wuta gashi nan ga wuta ibn majah ne rawaito hadisin da ibn hibbana sahihin sa da bai haƙi dukkan su daga ruwaya da ibn ayyub al-gafiki daga ibn jurayj daga ibn zubairi anhu daga jabir an karba daga abdullahi bin abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam man da Allah ya ce za a samu su mutane al'umma sai ta fakka da fije za su tsaya su koyi addini za su karanta qur'ani sai su ringa cewa bara mu je wajen sarakai in ya so mu dan samu daga duniyar su bidini na mu nuna musu isa da sanin mu addini wannan ko ba zai zama ba gare su min alqatali sai ko yanda ba abinda za a ɗiba daga tsidau illa shauka in ba ƙaya ba la yi tanamin ƙurbin haka nan ba a ɗasu komai daga kusacin su illa haɗaya sai kurakure da ka je wajen sarakai ka je wajen masu mulki to ƙarshen ta zunubai kawai za ka ɗasu daga gare su in ma sun baka to laifin da kai wajen Allah ya fi abin da suka baka kala ibn sabba ibn sabba yace ka ana wai anil hada da yace illa din bai faɗi karashin ba kamar yana nufin kurakura ibn maja ne rawaito hadisin wanda suka rawaito shi amintattu ne wa an abi hurairah an karɓi daga abi hurairah ka yace Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama wanda ya san fasahar magana dan ya jawo liyasbiya ko liyasbiya liyasbiya bihi qulubar rijal ya jawo hankalin mutane da shi awin nasu ko mutane da shi Allah ba zai karɓi farillarsa ba ko nafila Abu Dawud ya ruwaito hadisin an ga daga Abdullahi bin Mas'ud Allah kare da gare shi ya ce ya za ku yi idan wata rikici rigima ta zo muku da yaro karami zai girma a cikin rigima wanda yake babba ya tsufa ana cikin rigima wa tuta da suna a mai da ita ko tuta da suna a mai da ita tsari a ce dole a wannan rigimar za a yi sai a tashi ana abin da ba daidai ba a addini yaro karami ya tashi tunda aka haife shi haka ake ya ɗauka ai ba daidai in ba wannan ba babba yana jin yana gani a fara a gabansa har ya tsufa ya gama tsufa sarai ana yi idan wani ya ce ka a yi aka sauya ko da rana sai a ce wannan ya zo da ba daidai ba shi mai ruwa da ya ce yaushe ne za a haka sai abdullahi nasudin ya ce idan amintattunku suka zamo 'yan kaɗan masu sarauta ku suka yi yawa ga sarki ga meye ga dan majalisa ga dan menene ga dan menene ka rasa gaba ɗaya ma wai me ake yi wai me ake yi ne makallar fuka haku masu fahimta a addini suka zama yan kaɗan a cikin ku an ƙurra uku makarantar ku suka yawa gashi an iya karatun ƙur'ani amma ba a fahimci addini ba wato fuke haligairi dini aka nemi ilimi ba wai don a taimakawa addini ba aka nemi duniya da aikin lahira kaga mutum yana yawaita shiga masallaci ba dan komai ba nan a ce na Allah ne rawahu abdurrazzaq Abdulrazzaq ya rawaito wannan hadis dan littafin sa mawqufan daga Abdullah ibn Mas'ud wani ali an ga sai na Allah Allah kare da gare shi annahu zakara ya faɗi wata rigima da za ta afko ƙarshen zamani faqala lahu sai sai na Umar ya ce da shi Zalika ya Ali.
yaushe ne wannan rigimar za ta afko Ali qala ya ce idza tufiqa li ghairi za ta buƙi haligari din in aka nemi ilimi ba wai don a taimakawa addini ba wa tuqallima al ilma aka ilimu aka nemi ilimi ligairil amali ba wai don a aiki da shi ba wa tumisatu aka tsaya aka nemi duniya da aikin lahira rawahu abdurrazzaq abdulrazak ma shi ya rawaito wannan hadisin dai a littafin kufa iyakarsa sayyidina ali ya zama hadisi mawqufi inta wannan fasalin ya kare alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب akwai العالمين tambaya akwai mai tambaya cewa a hadisi an faɗa amma alfawju saris fa yusharuna min quburi amma kungiya ta shida za a tashe su daga kaburburan su makarubatun ahlaqu ahlaqu min aqafiyati an yanke makogoran su ta wajen ƙeya daga wajen ƙeya ake yanko makogoran wa masiruhum ila nari makoma su wuta to wannan kuma yana tambaya akan baitin shehu da ya ce wasu qur'anan masajidi turabuha wadabbatu mai yaha wa sulfu uwarriku ina ambatan ƙasa da turbayarta ta taɓa fata ta magagin haka ya zamo yana sa a cikina ni da turbayar wajen nan ya taɓa fata ta sai ya zamo na shiga wani hali na magagi na zamo ina faɗar wannan koyaushe ina ba da labarin haka kamar ya zamo tarihi gare ni shine wa sulfu uwarriku wannan kuma yana tambaya kan baitocin ka'a sai na karu nan ziharin da ya ce taribihin na kafin adama umu ta jiran bilburgi a taguwa wadda take mai launin wato mai launin ruwan tarwada tana sauri da manzo sallallahu alaihi wasallam alhali ya lulluɓa da bargonsa kalbadari kai ka ce wata ne jallale na zulami da ya yi daren duhu ko da ya bayyana a daren duhu ma ya alamullahu abinda Allah ne kaɗai ya sani min hairin na daga alheri wa min karami da karamci fi a ɗafai yana gefensa guda biyu au asna iburdati ko tsatsakin bargonsa tufafin da yake sanye da shi wato kinaya da cewa shi dinnan ba wanda ya san hakikaninsa in ba Allah ba dangane da alherinsa da karancinsa نعم da wannan kuma wa nahnu nasu lana dal qatla subatan idza baratu amiru wa salulu bautocin sama wa ƙwano yake cewa mu mutane ne da ba mu ɗauki dan an kashe mu cewa wani aibi ne ba mu dan an kashe mu ba ma ɗaukar haka aibi lokacin da banu amirin ko banu salulin suke ganin su a ce an kashe su aibi ne to mu ba ma ganin haka aibi yuqarribu hubbul mauti ajalana lana ajalana ajala din ne maf'uli san mutuwa yana matso da ajalinmu gare mu wata karahu ajalu su ko ajilansu na ƙin mutuwa fata dolo shi yasa sai ta tsawo suna ƙin su gangara wa duk wani abu da za su iya mutuwa iya za su su daɗe amma a gida mu ko ko ina shiga muke ba ba wani waje da muke shayin shiga shine yuqaribu hubba- eh, hubbul mauti ajala lalana نعم to alhamdulillah
شوف الجنة Thank you.
يا بياكم